إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyar ga watan rabiul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 28 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi littafi ne na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 43 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta babi na 83 ma ja a fin nahyi anil qira'ati fir ruku wato hani da yazo na yin karatu a cikin ruku ruku'u tasbihi ake yi ba a yin karatun qur'ani a ciki mun karanta hadithi na 264 hadithin aliyu bin abi talib da ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sanya tufafin kisse da ma'asfar ya hana sanya zoben zinare ya kuma hana yin karatu a cikin ruku mun karanta babi na 84 wato ma ja a fi man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud wato babin hukuncin wanda baya daidaita bayansa baya samun dumanina a cikin ruku'u da sujada mun karanta hadithi na 265 hadithin abi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu inda yake cewa manzo Allah ya ce la tujzi'u salatu la yuqimu fiha ar-rajulu ya'ni sulbahu fi ar-ruku'i was sujud duk wanda baya yin ruku'u cikakke sujada cikakkiya to sallarsa ba ta yi ba wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai kamar yadda mu karanta da haka rashin cikakken ruku'u da rashin cikakkiyar sujada wannan yana daga cikin abin da ke sa sallar mutum ta zama ba karbabbiya ba domin manzo Allah ce la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu ya'ni sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud mun karanta babi na 85 ma yaqulu ar-rajulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wato zikirin da mutum zai iya dago daga ruku'u mun karanta hadisi na 266 hadisin Ali bin Abi Talib da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ɗago kansa daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd mun karanta wani babin daban babi na 86 hadisi na 267 hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito inda manzo Allah ya ce idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamd فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه من كرنت بابي ن 87 ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود بابن da yazo na fara ajiye guyoyi kafin hannaye a tafiya sujada gwiwa ta fara zuwa sannan sujada ta wato sannan hannaye su bita mun karanta hadisi na 268 hadisin wa'il ibn hujr wanda hadisi ne wanda yake wato da'ifi ne yana da rauni da yake cewa na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sujada yana fara ajiye guyoyinsa kafin ya aje hannayensa idan kuma zai miƙe yakan fara daga hannayensa kafin guyoyinsa wannan hadisin hadisi wanda ke da'ifi akwai rauni a cikin isnadinsa wani babin shi ma na 88 hadisi na 269 hadithin abi huraira inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya amidu ahadukum fa yabruku fi salati barkal barkal jamar yanzu ɗayan ku ya nufaci irin durƙusar raƙuma a cikin sallarsa shi ma wannan hadithin duk da hadithi ne sahihi amma Abu Isa Tirmidhi ya ce hadithi ne garib amma hadithi ne ko dai sahihun ko kuma akalla hasanul li zati kamar yadda bayani ya gabata sai ma ja fi sujudi an al jabhati wal am wato babi na 89 babin wato sujada akan goshi da hanci mun karanta hadithin sahal ibn wato abi humayd as-sa'idi abi humayd as-sa'idi yake cewa manzo Allah ya kasance idza sajada amkana an fawwa jabhatahu min al-ard manzon Allah in yayi sujada to yakan tabbatar da goshinsa da hancinsa sun taba kasa sannan yakan buɗe hannayensa ga barin kuyabinsa baya haɗewa sannan kuma yana tsora tafukan hannayensa daura da kafaɗinsa wannan duk bayani ya gabata akan wannan mun karanta babi na casa'in aina ya za'ur rajulu wajahu idza sajada a ina ne mutum zai ajiye fuskarsa idan yayi sujada mun karanta hadisi na 271 shi ma hadisi ne na ainihin wato a albara ibn azi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato an tambaye shi a ina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ajiye goshinsa in yayi sujada ya ce ƙala bai na kafai alal mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma ja a fi sujudi ala sab'ati a'dha babin da ya zo na bayanin in za a yi sujada a tabbatar gabai guda bakwai sun taba ƙasa gaɓoɓi guda bakwai ne suke yin sujada idan suka yi sujada shine mutum yayi cikakkiyar sujuda قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عن, أب عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه قال وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وجابر وابي سعيد قال ابو عيسى حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند اهل العلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتوا حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد يا زنتد مو حديثي شكما حدثنا بكر بكر ابن مضر المصري أبو محمد كنا عن ابن الهاد daga ibn al-had shine yazid ibn abdullahi al-laythi ana masa alkunya da abu abdullahi al-madani an muhammad ibn ibrahim muhammad ibn ibrahim ibn al-haris at-taymi al-madani an amir ibn sa'ad ibn abi waqas an al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu an annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace yaji manzon Allah yana cewa idza sajada al-abdu idan bawa zai yi sujada sajada to yayi sujadar ma'ahu sab'atu arabin wato sajada ma'ahu sab'atu arabin gabbai guda bakwai su yi sujada tare da shi arab jam'i ne na irb gaba guda daya jam'in ta shine arab udwin a'adha kenan gabbai shine arab to idan mutum zai yi sujada manzon Allah ya ce lalle ya tabbatar gabansa guda bakwai sun yi sujadar a tare da shi sai manzon Allah ya lissafa su wajahahu ya ce fuskarsa lalle a samu goshinsa da hancinsa sun taba ƙasa wa kaffahu da tafukan hannayensa guda biyu kaga uku kenan wa rukubatahu da gwiwoyinsa guda biyu kaga biyar kenan wa qadamahu da gefen kafafuwansa yan yatsunsa gefen yan yatsunsa kaga guri bakwai kenan ala wa fil babi an ibn abbas hadithi ya zo a cikin wannan babi daga abdullahi dan abbas wanda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da shi wa abi huraira da abi huraira shi kuma ruwayarsa al-imam tabarani a cikin al-awsat ya kawo ruwayar abi huraira duk da cewa tana da rauni domin a cikin isnadin ta akwai abu umayya ibn ya'la abu umayya ibn ya'la shi kuma malamai sun ce da'ifi ne wa jabir akwai kuma riwayar ainihin wato jabir wa abi sa'idi ala abu isa hadithul abbas hadithun hasanun sahihun rawahul jama'a illa al-bukhari wato wannan hadithin al-jama'a sun ruwaito shi banda imam al-bukhari har wa yau a cikin babin an samu hadithi daga ibn mas'ud wanda ibn abi waqas a cikin da wato da ibn mas'ud da wato sa'ad ibn abi waqas duk su ma sun ruwaito hadithi da yake da ma'ana irin wannan wanda al-imam al-haythami a cikin mujma'iz zawaid ya kawo shi wa alaihi al'amalu inda ahlil ilmi kuma akan wannan hadithi malamai ma'abuta ilimi suke aiki in za a yi sujada a tabbatar gabbai guda bakwai sun taba kasa qala haddathana qutaybatu qala haddathana hammadu ibn zaidin an amr bin dinar an dawus an ibn abbas qala dillahi dan abbas yake cewa umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada ala sab'ati a'zumin akan gabbai guda bakwai wala ya kuffa sha'arahu kada ya tattare gashinsa wala thiyabahu ko tufafinsa ya bar gashinsa in irin mutum ne mai yawan gashi in yayi ruku'u gashin ya bi shi in ya dago gashin ya biyo shi in ya tafi sujada gashin ya bi shi haka shi ma rigarsa kada ya dinga tattare ta in zai tafi sujada su tafi tare da rigar in zai dago su dago tare da ita wai wannan saboda wato in ya aikata hakan ya yi kama da mai girman kai a gadi sanda zai sujada cewa wani tattare ainihin wato sai ya tattare ainihin wato a gashin kansa don kada ya zuba a ƙasa duk sanda zai sujada sai ya tattare tufafinsa don kai ya zube a ƙasa wannan ya yi kama a tashabbuhu bil mutakabbiri ne da haka ba a yin haka ka saki tufafinka yanda kai sujada su ma su yi sujada ga Allah yanda kai sujada gashin ka shi ma ya sujada ga Allah قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حديث نيون الإمام البخاري الإمام مسلم سرويتوش باب ما جاء في التجافي في السجود باب da yazo wato at-tajafi budawa a cikin sujada budawa shine kada nan ya hade da ciki kada nan ya hade da hakarkari ka buda nan kar ya hade da hakarkari ka kuma ja hannunka kada nan ya haɗe da ainihin wato cikinka ko cinyoyinka ba a san mutum ya dunkule kamar bushiya haka ka buɗa yanda nan bai haɗu da nan ba kada kwiɓi ya haɗu da hannayenka su haɗu da kwiɓi kada nan ainihin dantsanka ta nan ya haɗe da cikinka ko kuma ainihin wato a cinyoyinka wannan shine at-tajafi fi sujudi قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال فكنت أنظر إلى أفرتي إبطيه إذا سجد أي بياضه قال وفي الباب عن ابن عباس وابن بهينة وجابر وأحمر ابن جز ابن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد ابن مسلمة والبراء ابن عازب وعدي ابن عمي ابن عم وعدي بن عميرة وعائشة قال أبو عيسى وأحمر ابن جزع هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عقرم حديث حسن لا نعرف إلا من حديث داود بن قيس ولا نعرف لعبد الله بن عقرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ولا عمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عقرم الخزاعي إنما له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عركم الزهري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاتب أبي بكر الصديق أبو عيسى الترمذي يتي حدثنا كريب يتي كريب يا زن تدمو أن حديثي شيكم يتي حدثنا أبو خالد الأحمر شيكم دقى داود ابن قيس الدباق المدني an ubaidillahi ibn abdullah ibn al-aqramin al-khuzai an abihi qala yace kuntu ma'a abi yace na kasance muna tare da mahaifina bilqa a wani guri shine qa ardun sahalatun mutma'innatun qadim farajat min haljibal wato wani wani wuri ne yanayin wurin ƙasa ce haka mai taushi ba mai tauri ba wanda kuma duwatsu sun rarratsa ta sun ta hanya wato wuri ne amma akwai hanyoyin duwatsu a ciki shi ake kira ƙa'a ya ce to na kasance tare da annabi na kasance tare da mahaifina a wannan gurin ƙa'a wani guri min namira a namira namira yana daga cikin guraren da ake tsayuwa a ake ibada a aikin hajji famarra da rakabatun wato yake cewa sai ga ainihin wato famarra da rakabatun sai ga wani ayari ya zo wucewa fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙa'imun sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yi salli yana salla ƙala ya ce fakuntu an zuru ila ufuratai ibutsai na kasance ina ganin hasken hammatarsa idza sajada in yayi sujada ai bayazihi hasken hammatar na fata an gane kaga annabi ba dunkulewa yake ba kenan kaga yana buɗa in dai har mutum zai zo ayari ya zo wucewa yana tare da ayarin ya zo wuce ya ga annabi ya yi sujada amma har ya hangi hasken hammatar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya dunkulewa guri guda a cikin sujada yana budawa ala wa fil babi an ibn abbas hadithan abdullahi dan abbas imam ahmad ya fitar da shi wa ibn buhaina imam al-bukhari da imam muslim wa jabir ruwayat jabir imam ahmad wa ahmad ibn jaz'in imam ahmad da imam abu dawud da ibn majah sun fitar da ruwayarsa wa maimuna wa abi humaidin imam muslim ya fitar da ruwayar su wa abi mas'udin wa abi usaidin wa sahal bin sa'adin wa muhammad bin maslama wayannan dubban samu wanda ya fitar da ruwayar su ba wal bara ibn azib shi kuma imam ahmad ya fitar da ruwayar su wa ade ibn amira imam qabarani ya fitar da ruwayar sa wa aisha imam muslim ya fitar da ruwayar ta qala abu isa abu isa tirmidhi cewa ahmad ibn jaz'in hadha rajulun wannan mutum ne min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu hadithun wahidun hadithi guda ɗaya tak ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ala abu isa hadithu abdullahi bin aqram hadithun hasan la na'rifu illa min hadithi daud bin qais yace ba mu san wannan riwaya ba sai ta hanyar hadithin daud ibn qais wala na'rifu li abdullahi bin aqram al-khuzai an annabi sallallahu alaihi wasallam ghayr hadha al-hadith ya ce ba mu san wani hadithi da abdullahi ibn akaram al-khuzai ya ruwaito daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam in banda wannan hadithin kaga malamai kenan har an tabbatar da cewa shi wannan gashi sahabi amma hadithi ɗaya ya ruwaito kaf din maganar da ake a duniyar hadithi hadisi ɗaya abdullahi ibn akaram ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal amalu alaihi kuma hadithin da ya ruwaito din wala amal alaihi inda akthar ahlul ilmi da yawa malamai ma'abuta ilimi suna aiki akan wannan hadisin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk suna aiki da wannan hadisin na asujada mutum ya buda kada ya tattare ainihin gefen wato a damatsansa su haɗe da kuibinsa ko gwiwar hannunsa ta haɗe da cikinsa ko cinyoyinsa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa abdullahi bin aqra min al-khuzai inna ma lahu hadha alhadith wannan hadithin kawai yake da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi ibn ibn arqam az-zuhri sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sahabin annabi ne wa huwa katibu abi bakr as-siddiq sannan sakataren sayyidina abubakar ne radiyallahu anhu babu ma jaa fil i'tidal fi sujud babun da yazo na a samu daidaita a cikin sujada qala haddathana hannadun qala haddathana abu muawiya عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يبترش ذراعيه ابتراش الكلب قال وفي الباب عن عبد الرحمن ابن الشبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح abu isa tirmidhi yake cewa haddathana hannad hannad ibn sari ya zantar da mu wannan hadisi an gane ko yake cewa haddathana abu muawiya shi kuma ya ji daga a'amash daga abi sufyan abi sufyan dalha ibn nafi al-wasiti kenan dalha ibn nafi'in al-wasiti ana masa alkunya da abi sufyan an jabir daga sahabi jabir dan abdullah radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, "Iza sajada ahadukum idan ɗayanku zai yi sujada, falyatadil to ya daidaita, wato ya yi tsaka-tsaki, kada wala yaftarish zira'ai hiftirashal kalbi, kada ya shimfiɗe zira'insa hannunsa kenan irin shimfiɗewar kare, wato ya zama an yi tawassaɗa bai na liftirashi wal qabdi. an gane kada ya shimfiɗe irin shimfiɗawa kare kada kuma ya dunkule kamar bushiya kada ya haka shine ma'ana al-i'tidal fi sujudi kenan ma'ana mutum ya zama bainal qabd wal iftirash wannan tsaka tsakiyan shi ba iftirash ba irin iftirashil kalb ba kuma qabd ba mutum ya dunkule kamar ainihin wato bushiya ba haka ba tsaka tsakiya shine al-i'tidal fi sujudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku zai yi sujada to ya zamanto ya yi daidai wa daida ya yi balance shi ba iftira shi ba shi ba ƙabudu ba an gane ko ma'ana ya za'u kaffaihi alal ard ya sa tafukansa iya su kaɗai ne za su taɓa ƙasa ya kuma ɗaga murafukansa nan kada ya kwantar da su shine iftirashal kalbi ɗin ai in mutum zai sujada za ga kamar yadda yara wani lokaci za ga in sun zo sujada ga haka za ga sun kwantar da hannayensu gaba daya to wannan shine iftirashal kalbi wannan ne kawai ake so ya taba ƙasa nan su tashi za su da aka kwantar da su haka shine iftirashal kalb shine wanda annabi ya hana da aka haka mutum zai miƙar da hannayen kaga ya tabbatar da tafukansa a ƙasa ya ɗaga murafukansa sannan kuma ya nesanta jambaihi wato nan ainihin wato anil baƙan kada ya haɗe nan ɗinsa da ciki kada kuma cinyoyinsa su masu manne da ciki za ga wani shi ma haka yake sai dai ya dunkule guri guda an gane ko ya zamanto ya raba su wannan ya fi kama da tawazu'u a sallah kuma ya fi kama da ainihin wato tabbatar da goshi a cikin sallah kuma ya fi nesanta mutum da lalaci don da zarar mutum ya yi wancan abin kasa akwai kasala da lalaci kada ya fada cikin wa'iza kamu ila salati kamu kusala za ka gan shi yana cikin harkarsa cikin karsashi kaiwa da komowa hada-hada ta duniya in yana yi babu lalaci amma da an ta da sallah sai ya fara hamma da an fara sallah sai ga ruku'un nasa babu karsashi in aka tafi sujjada sai ga kamar nema yake yi flat ya kwanta to wannan kaga kar ya zama ya sufanci da sufa irin ta munafikai wai za qamu ila salati qamu kusala ba sa tashi da lalaci sai in an ta da sallah na ba ta gane qala wa fil babi a cikin wannan babi an wa'il an samu hadisi daga wa'il ibn hujr afwan نعم عفوا وفي الباب عن عبد الرحمن ابن الشبل a cikin wannan hadisi wato an samu a cikin wannan babi akwai hadisi da aka samu daga Abdurrahman ibn Shibul wanda Imam Abu Dawud Imam An-Nasa'i da Imam Darimi sun fitar da ruwaya wa Anas haka Imam Anas shi ma yana da ruwaya da Imam Bukhari da Muslim sun fitar da ita wal Bara al Bara shi kuma Imam Muslim ya fitar da ruwayar sa wa Abi Humaydin shi kuma Imam Muslim ya fitar da ruwayar Abu Humayd Abu Imam Bukhari afwan wa aisha ita kuma imam muslim ya fitar da ruwayata ala abu isa hadithu jabirin hadithun hasanun sahihun rawahu ahmad wa tirmidhi wa ibn khuzaima wal amalu alaihi inda ahli ilmi wannan hadithin malamai ma'abuta ilimi suna aiki da shi yakhtaruna al-i'tidala sun wato suna zabar al-i'tidala fi sujudi al-i'tidal shine tsaka tsakiya ba al-iftirash ba ba kuma al-qabd ba kamar yadda muka yadda malamai suka sufanta na fata an gane wa ya karahu na liftirashe kaftirashe sabo'i sannan suna karhanta wato shimfiɗe zira'i kamar shimfiɗewar dabbobi masu kafa hudu irin kare da zaki da sauransu ala haddathana mahmud bin ghailana ala haddathana abu dawud akhbarana shu'ba an qatada qala qatada ibnu da'ama as-sadusi yace sami'tu anas yaqul yace naji anas dan malik radiyallahu anhu yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce i'tadilu fi sujudi ay kunu baina al-iftirash wal qabd shine i'tidalu fi sujud din an gane ko an takuna baina al-iftirash wal qabd kai baka dunkule kamar bushiya ba kai baka miƙe kamar irin kwanciyar kare ba wannan shine dan wani ya tashi ruku'un kuma sai ya guluwe sai ga yayi wani flat haka ya san ya abin nan in ka ga akwai yan haka tukatihi shi da ya tashi sai ya fahimci kuskure to wannan tsaka tsakiya shine ya dace da sunna ka bankare ka bude kamar yadda kare yake budewa wannan shine annabi ya hada ka dunkule ka dawo kamar bushiya shi ma wannan bai daidai da sujada ba to shine al-i'tidalu fi sujudi shine tsaka tsakiya wato baina liftirash wal qabd ina fata an gane wala yabsu danna ahadukum zira'ihi kada ɗayan ku ya shimfiɗe zira'insa fi salati a cikin sallah basdal kalbi irin shimfiɗewa kare قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح إمام البخاري إمام أبو داود دا إمام النسائي سنفت الدوان الرواية باب ما جاء في وضع اليدين ونسب القدمين في السجود باب da ya zo na a ajiye hannaye guda biyu a kuma kafe kafafuwa guda biyu a cikin sujada قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين قال أبو عبد قال عبد الله وقال معلى بن أسد حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونسب القدمين مرسل وهذا الصوف من حديث وهيب وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه أبو عيسى الترمذي كتشوا حدثنا عبد الله عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي يا زنتدب يكتشوا قال أخبرنا معلى ابن أسد شيخنا معلى بن أسد حدثنا وهيب وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي وهيب ابن خالد ابن عجلان الباهلي أم محمد بن عجلان المدني عن محمد بن إبراهيم التيمي المدني أنا عامر بن سعد وأنا عامر بن جدا سعد ابن أبي وقاص shi kuma ya ce ya ji daga babansa sa'ad bin abi waqas ya karbo daga babansa sa'ad bin abi waqas radiyallahu an ya ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara manzon Allah ya yi umarni bi wad'il yadaini da ajiye tafukan hannaye guda biyu wa nasfil qadamaini da kuma kafe kafafuwa ainihin guda biyu shi ma shimfiɗe kafafuwa a lokacin da aka tafi sujada ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye zaka caccake su budunil asabi cikin yan yatsun naka ka cake su a ƙasa sun yi haka kuma suna kallon alƙibla ina fata an gane wani sai ga ya lankwashe su yanda ya ga dama wani kuma daga sujada farko ya bar su a can a tankware a tattare guri guda jira yake a dago ya sake komawa duk wannan yana daga cikin kasala da mutuwar jiki a cikin sallah an tafi sujada farko amma yanda ya kalmashe a zaman to bai warware kafafuwan ba yana jin kiwuya da gandar ya warware kafafun ya mai da su yanda ake bukata sai ya bar su a yanda suke yanda da ka kalle shi kaga jira yake a dago kawai sake dabar ya dawo ya zauna to wannan shi ma ba daidai ba ne an bayyanta ko nasbil kadamai kafafuwan su kafe su ake yi qala abdullah wa qala mu'alla ibn asad mu'alla ibn asad yake ce haddathana hammad ibn mas'ada am muhammad bin ajlan am muhammad bin ibrahim an amir bin sa'ad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il yadayn daga amir bin sa'ad yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a ajiye hannaye fadakara na hawa sai ambaci wancan wato makamancin hadithin walam ya zukur fihi an abi amma bai ambaci cewa daga wajen babansa ba ko wajen mahaifinsa ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa amma duk da kaga wannan riwaya ce mursala domin shi amir bin sa'adin ba sahabi bane ya kamata kamar waccan ruwaya ta farko kaga an sami ittisalus sanad da ya shi amir bin sa'ad sai ya ce an abihi sa'ad bin abi waqas kaga anan kuma sai aka ce an amir bin sa'adin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amma hadisin da tunda an ce nahawahu kaman wanda ya gabace shi ne ya inganta ta dalilin wancan da ya gabace shi amma shi inda dan shine hadisi ne mursal qala abu isa warawa yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan shi ma ya ruwaito wa gairu wahidin an muhammad ba shi kaɗai ba ma da wasu daga Muhammad bin Ajlan daga Muhammad bin Ibrahim daga Amir bin Sa'adin cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi wad'il yadaini manzo Allah yayi umarni da aje hannaye wa nasbil qadamain da kuma kafe kafafuwa mursalun amma ruwaya ce mursala saboda Amir bin Sa'adin ba sahabi bane wa hadha asahu kuma wannan hanyar mursala tafi inganci min hadithu Wahayb sama da waccan ruwayar mausula ta hadithin ta ruwayar Wahayb wa huwa alladhi ajma'a alayhi ahlul ilmi kuma wannan shine abinda malamai ma'abota ilimi suka haɗu a kai wa ikhtaruhu kuma shine abinda suka zaba a yi a cikin sujada babu ma ja'a fi iqamati sulbi idza rafa ra'sahu min ar-ruku'i was sujud babin da yazo na miƙar da gadan baya ya miƙe santal lokacin da mutum ya dago kansa daga ruku'u kar da ka kalle shi ya dan wata wani za ga da ya dago sai ga ya matattare riga saka alamun in malimai yake bi ya nuna fa shi fa in malimai ya dan tsaya wajen sami Allahu liman rabba shi fa shi yake yi gaba na ga ko wanda ebareji kawai daga dagowa daga ruku'u na yaki miƙewa sak da haka ga dan wani rankwafa haka jira yake kawai a tafi sujada ya danna an gane ko zabi da haka ba a arufta a cikin sallah a yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallu kama ra'aytumuni usalli an gane ko to shi ne sai mutum ya miƙe haka in ka ɗago daga sujada shi ma sai ka miƙar da gadon bayan ka ya dawo daidai sannan sai kuma ka sake koma a sujada ta biyu qala haddathana ahmad bin muhammad bin musa al-marwazi qala akhbarana abdullah ibn mubarak qala akhbarana shu'bah an al-hakam an abd الرحمن ibn abi layla عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء قال وفي الباب عن أنس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح ولا عمل عليه عند أهل العلم حدثنا احمد ابن ابن محمد ابن موسى المروزي ابو عيسى الترمذي كيتشوا احمد ابن محمد ابن موسى المروزي يا زنتر da mu hadisi shi kuma yace akhbarana abdullah ibn mubarak shi kuma yace akhbarana shu'ba an al-hakam an abdurrahman ibn abi layla abdurrahman ibn abi layla yace an al-bara ibn azib shi kuma ya karba hadisin daga bara'u dan azib radiyallahu anhu bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda qala yace kanat salatu rasulillah in ka kula da sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko to za ka ga sallar manzan Allah ta kasance idza rafa'a idza raka'a idan yayi ruku'u wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i haka in ya dago kansa daga ruku'u wa idza sajada idan yayi sujada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi in ya dago kansa daga sujada qariban min as-sawa kusan daidai wa daida abubuwan yake tafiya an gane ko ma'ana inda za ka auna za ga babu tazara mai yawa tsakanin daɗewarsu a ruku'u daɗewarsa an ɗago daga ruku'u daɗewarsa sujada daɗewarsa an ɗago daga sujada za a ga kusan daidai kusan kai da kai ne in ma akwai ɗan bambanci ba yawa kaga ashe yana nuna maka in ka tafi ruku'u daɗewar da kai to in ka ɗago miƙe sai ka tsaya gwargwadon kwatankwacin irin wannan daɗewa a ruku'u sannan sai ka tafi sujada ina fata an gane kaga ba ana nuna daga ka ɗago daga ruku'u kafin ka gama miƙe ka tafi sujada ba shi yasa ya kawo maka wannan hadisin وفي الباب قال وفي الباب عن انس روايه انس امام مسلم يفتد ita قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم نحوه شما ya ruwaito makamancin wannan shima ruwaya ce ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim qala Abu Isa hadithul bara hadithun hasanun sahihun wala amalu alaihi inda ahli al-ilm malamai ma abuta ilmi akan wannan hadithin suke babu ma jaa fi karahiyati an yubadara al'imamu bin ruku'i wasu jodi babin da ya zo na an hana rigan liman ko riga liman tafiya ruku'u da sujada an hana ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin liman in za ka bi liman to karka dinga riga shi ruku'u ko sujada da sauran ayyukan sallah qala haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana abdurrahman ibn mahdi qala haddathana sufyan an abi ishaq an abdullah ibn yazida قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد قال وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح وبه يقول أهل العلم إلا من خلف الإمام إنما يتبع إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع لا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا أبو عيسى الترمذي يتحدثنا محمد ابن بشار شيكما يتحدثنا عبد الرحمن ابن مهدي shi kuma ya ce haddathana sufiyan ai sufiyan al-thauri an abi ishaq daga abi ishaq abi ishaq an abdullah ibn yazid al-khatami abdullah ibn yazid al-khatami yake cewa haddathana al-bara yace bara'u ya zantar da mu ya bamu labari wa huwa ghayru kadhubin ai ghayru kadhibin shine ma'anarsa ghayru kadhubin ai ghayru kadhibin ba makaryaci bane cikin abin da ya bamu labari gaskiya ya faɗa qala ya ce da mu kunna mu sahabbai mun kasance idza sallaina idan muka bi sallah khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fara fa'a ra'asahu aka ce manzon Allah ya dago kansa minar ruku'i daga ruku'u yanda ya dago kansa daga ruku'in nan duk in ka kalli sabai zaka kowa ya miƙe cak ya tsaya lam yahni rajulun minna zaharahu babu mutum ko ɗaya da zaka ya dan lankwasa bayansa wai yayi shirin tafiya sujada hatta ya sujuda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna tsaye fa kyam suka ce har sai mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada da yayi sujada fa na sujuda sannan sai kuma mu mu sujada kuma an ka kula fa har fa masu zuwa suna sauraron karatu fa duk za ka ga an ka kula za ka dinga samun wannan kuskuren sami Allahu liman hamka kafin a ce rabbana wal kana sai ga mutum gaba ɗaya ya gama ya gama redi tafiya zai sahabbai yadda suke shine tamamul itimam da wato itimam din kenan cikakken koyi da liman shine sai ya yi gabar sannan sai ba wai tare yana yi za ku ko kuma kana biye da shi bamba to bamba ba a'a sai ya yi gabar sannan sai kuma kai in yayi ruku innama ju'ila al-imam li yutamma bihi in sauri kake je kai sallah kai kadai mana akwai karancin tunani ga wanda yake bin liman kuma ya dinga gaggawa ba za ka yi kabbara ba sai ya yi ba za in kai ɗan kasan ɗan ƙwaya-ƙwaya ne yi sallaka kai kaɗai amma ka bi liman to sai ka yi haƙuri in ya ja karatu in kai tsaki kuma ka ɓata sallaka haka za ka yi haƙuri ka gani bayan da za ka yi sai dai ka yi ta haƙuri ka tabinsa la iyaka in kawo wahala goban ka zo kaga shi ne sai ka canza guri an gane ko in ya yi ruku'u sai ya yi ruku'u sannan kai wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wai saboda cikakken wato ka zama mai biyayya 100 bisa 100 ga liman wai har in larura ta sa liman yayi sallah a zaune kai kalau kake baka da wannan larurar manzo Allah ya ce fasallu julusan ajma'una karka ce to ai ni kalau nake shi liman ya samu larura ai in dai larura ta zaunar da shi fasallu julusan ajma'una har malamai suka dinga tattaunawa duk da za mu ci karo da hadithin can gaba cewa idan to ya zamanto ya za a yi da hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi rashin lafiya ya yi sallah a zaune abubakar yana sallah a tsaye su sahabbai suna koyi da abubakar abubakar yana koyi da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce eh to ya za a yi da hadithin ga wancan fasallu julusan ajma'una ga kuma wannan sai suka ce ai ba wani matsala kawai abin da zaka lura idan aslan tun farko limamin ku ba shi da lafiya ba zai iya sallah a tsaye ba karka ce to dole sai ya ja sallar shi ma mayan limanci a kai ka san liman kuwa an fahimta ko saboda haka kaga ba magana tun da ba za ka iya kamar wasu su yi sallah a ba a haka sa rashin sanin kima da darajar liman yana cutar da mamu da yawa kage ba shi da lafiya yace jama'a ni ba zan iya sallah a tsaye ba zan sallah a zaune tun farkon sallar zai shi ya shiga sallar sa a zaune aka ce kuma duk sai ku zauna yau mai zama ce ka naɗa hannu ka naɗa ƙafa kawai ka zauna suka ce idan kuma a tsaye ya fara sallar larurar ta shigo ana cikin sallah sai ya ji jiri yana ɗaukansa ko ƙafafuwansa ba za su iya ɗaukansa ba yana nema ya faɗi shi sa ake son wayayyu su zama a sawun gaba ka san kai ƙyadi ne to ka koma baya kar ka zo ka ba mutane matsala wannan na gaban da sun ga liman ya koma ya zauna tun da ba a farkon sallar matsala ta samu ba to yanzu su a tsaye za su ci gaba da sallarsu na fata an gane kada wani masallaci har gitse ko a kama gunaguni ko a rasa yadda za a kawai da liman ya zauna ba a tsaye ya fara sallar larura ta same shi ya gaba zai iya ba ya ci gaba kawai ko ga ya da ya zauna maimakon ya mike ya ci gaba da karatu a zaune kawai ku mike in ya yi ruku'u a zaunan ku kuma kuna tsayin sai ku yi ruku'u haka za a ci gaba har a idar da sallah idan kuma tun farko ma a zaune ya sallar shi kenan da kowa sai ya zauna fasallu julusan ajma'una an gane ko قال وفي الباب عن انس a cikin wannan babi an sabo hadisi daga Anas wanda Imam Muslim ya fitar da ruwayar Anas wa Muawiya Imam Tabarani ya fitar da ruwayar Muawiya wa Ibn Mas'ada sahibul Jiyush shi kuma Imam Ahmad ya fitar da ruwayar sa wa Abi Huraira Imam Al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da ruwayar sa qala Abu Isa hadithul Bara ibn Azib hadithun hasanun sahihun rawahu shaykhan shaykhain رواه الشيخان بخاري ومسلم كنا وبه يقول وبه يقول اهل العلم ان من خلف الامام وند دي يسن yana bin liman yana bayan liman inna ma yatba'una al-imama to suna bin liman ne fi ma yasna'u cikin duk abin da yake aikatawa la yarka'una kada su ruku illa ba'da ruku'ihi sai bayan ruku'insa wala yarfa'una kada su dago illa ba'da raf'ihi sai bayan dagowarsa la na'alamu bainahum fi zalika ikhtilafan ba mu san wani sabani ba tsakanin malamai ma'abuta ilimi akan wannan matsala babu ma ja'a fi karahiyatil iqa'a fi sujudi babun da yazo na an hana al iqa'u a cikin sujada al iqa'u nau'i biyu ne akwai al iqa'a wanda mutum zai zaunar da mazaunansa a ƙasa sannan sai ya miƙar da ƙaurinsa sannan sai kuma ya dafa hannayensa a ƙasa don sani ba wani zai iya gwada mana dakta gwada mu yadda kake ɗinnan kawai ƙafafuwan za ka miƙar a'a ba haka za ka tashe su ne a'a yadda yake zaunan nan kawai ƙafafuwan za ka ɗan ɗaga a irin kamar waye na ga yawa ga sakatare ta to hannayen a ƙasa za ka ajiye su kaɗan yi baya da su haka yawa kuka lura kare yana irin wannan zaman zai zaunar da wato mazaunansa ta can baya ko sai ga ya kafe hannayensa haka irin wannan zaman ana kiransa iki'a sannan akwai al'iki'a'u shi ma sake gwada mana shi zama akan dunduniya shi kuma yawwa to wannan shi ma ana kiransa iki'a na zaman shaidan a ya gaya ma zaman shaidan to ya ba wannan ne zaman shaidan ba can na farkon an gane ko to iki'a'un yanzu a nan hadithin da za mu karanta an ce an hana iki'a wancan na farkon da muka ambata a kansa hadithi yake magana amma shi wannan nabiyin ya halatta baina sajadatai an gane in kai sujada farko kafin ka tafi ta biyu za ka iya zama a kan dunduniyarka ka coke kafafuwanka sai ka zauna a kan dunduniyarka wannan baina sajadatai ne za ka iya yi amma wanda aka hana gaba ɗaya a sallah shine irin wancan na farkon wanda ainihin wato sakatare ya nuna mana na fata an gane to shine babu karahiyatul iqa'u fi sujudi babin da yazo na an hana al iqa' a cikin sujada قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الهارث عن عن الهارث عن علي قال قال لي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع لا تقع بين السجدتين قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإكعاء قال وفي الباب عن عائشة وعنس وأبي هريرة أبو عيسى الترمذي كتا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق دقى أبي إسحاق عن الهارث دقى هارث عن علي دقى علي دان أبي طالب رضي الله عنه قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يتي من زن الله يتي من يا علي يا كي علي أحب لك ما أحب لنفسي ina so maka duk abin da nake so maka kaina wa akrahu laka ma akrahu li nafsi ina ki maka duk abin da nake ki wa kaina la tuqi baina sajadatayn kada kai zaman iqia tsakanin sujada guda biyu an gane ko yawa kar kai zaman iqia duk da cewa yayi kama da zaman samarkwato amma bambancin sa da zaman samarkwato shi wannan hannayen ne yake saki haka shi kuma zaman samar kwato a yanda aka yi zaman haka ake sai kuma ka sa hannunka sai ka rike haka to shi kuma wannan ya danganta an hana shi ne saboda gudun tsiraici na fata an gane tunda yawanci a wancan lokacin izar zannuwa suke sawa to in kai irin wannan zaman baka sani ba haɓar sama ta sauka to ba kula ba sai ga an yi bonono kenan ko yawwa to shine ne na'am ikra wanda ya halatta shine na zama akan akan akan dunduniya yawa shine wanda ya wannan ba shi wancan na farkon ake magana a wannan hadisin shi yasa yace la tuqi baina sajdatain wancan na farkon kenan abinda yasa za ka gane haka kaga a can gaba yace babu ma ja fil ruqsati fil iqa to dayan zai kawo maka an gane ko sannan banda haka wafil babi an aisha a cikin wannan babi an samu hadithi daga aisha wanda imam muslim ya ruwato ruwayata wa anas anas shi ma ibn maja ya fitar da ruwayarsa duk da cewa ruwayarsa da'if ya ce a cikin isnadin akwai al'ala abu muhammad al'ala ala wasu daga cikin malaman hadithi sun raunana shi sannan wa abi huraira akwai ruwayar abi huraira shi ma dai akan wannan babin wanda imam ahmad ya fitar da ita wannan hadithin da'ifi ne قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث علي بمسنش حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق سيتهير حديث أبي إسحاق عن الحارث دقى الحارث عن علي دقى علي وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور وسمع لمن حديث سرون نشي الحارث حارث الأعور الهمداني أبو زهير إمام الشعبي ما يا كذب كذبه الشعبي إمام الشعبي ya, ya, ya, ya, ya ce makaryaci ne sannan ana jifansa da shi an ci ma ana ganin rafidi ne shi alharis al'awar wal'amalu ala hadha alhadith inda akthar ahli ilmi amma da yawa malamai ma'abuta ilimi suna aiki da wannan hadithin duk da ta fuskar isnadi bai inganta ba yakrahuna al-iqa'a suna kin irin wannan zaman na al-iqa'a shi wancan na farkon kenan qala yace wa fil babi an aisha wa anas wa abi hurairah ruwayar aisha muslim ya fitar da ita ruwayar anas ibn maja ruwayar abi huraira imam ahmad insha Allah sai mu tashi babu maja fi rukhsati fil iqa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum